lafiya bai jawo kuma shikenan wato an samu tsaiko wajen ci gaba da raya masallacin Allah ba
faja'altu alayka wazifata hamdin wa shukrin dan haka na sanya maka wazifa ta godiya ga Allah da kuma karin godiya ga Allah tunda Allah ya saka warke to godiya ga Allah ya lazumta gare ka bi an talma'a jami'al muridina shine ma'ana ka tattara dukkanin muridai baki ɗaya mazan su da matan su
wa ajal qulubahum wa ballighum anni sannan kuma ka tattara zukatan su guri guda ka sanar da su ma'ana ka isar musu da sako daga gare ni anni arkuhumullah uzakkiruhumullah azkiruhumullah cewa ni ina tunasar da su Allah tabaraka wa ta'ala wal ahad alladhi bainana ina tunasar da su alƙawarin da ke tsakaninmu da su fi ta'mir baitihi a cikin wato kokarin raya ɗakin Allah shine masallaci bil wajibati raya shi da bada wajibabu abubuwan da suke na wajibi na farilla a dinga aikata su a cikin lokuta duk baki da
wal kauni lillahi sannan kuma su zama na Allah bil wafdi kulli ma siwahu ta ya ake zama mutumin Allah shine ka karkade duk abin da ba shi ba kai watsi da duk abin da ba Allah ba fi sa'ir a harakat cikin dukkan motsinka was da sakanat kuma dukkan wato nutsuwarka wal khalawat a cikin dukkanin keɓantarka wato in ka kadaice wal da jalawat kuma dukkanin kewayenka wa husnul mu'amalati sannan kyakkyawar mu'amala tare da kai kanka wa ma kulli man man tahattaka haka na kyakkyawan mu'amala tare da duk wanda suke karkashinka na daga muridai min iyali sayyidi shine ma'ana daga cikin wato almajiran shehu ibtidan radiyallahu anhu kullun ala qadari halwatihi kowanne kai masa mu'amala gurgurdan rabansa da matsayinsa wa da taqiyatihi yake wato ba zai yi ya zama kowa matsayinsa ɗaya bane mata masu ɗaya bace ka zo habara ko ka zo makaranta zaka tantance cewa wani ya wuce wani ko ne ta wajen karatu din ko kuma dai ta wani dalili daban wani ya zace wani to kowanne a masa mu'amala da gudan girman sa haka na wasu qiyatihi sannan kuma kowanne a masa mu'amala da gudan rigayen sa dan wani ya riga wani zuwa to wanda ya riga wani zuwa fa ya zama yana gaba da shi kamar gidan soja ne in mutum ya riga ka shiga soja ko da da wuri ɗaya ne sai ka samu rank ɗinsa yana gaba da naka
wa sirrihi haka na shekarunsa wa ilmihi da kuma iliminsa dan wani babba ne ko da yau ya zo amma kuma da tija ne ko kuwa ya girma babban mutum ne ko kuma dama ya zo yana da tarin ilimi sai ga mu'amalar da za a yi masa za ta sha bamban da wanda za a yi wa saura dole zai zama an bashi wani girma da wani fifiko to kowanne dai kai masa mu'amala ba ta mai gudu a nan gurin shawar zalla tarbiyyar da yake so ka yi da mu a ciki wato ba wai kamar da hadisin na manzo Allah yake faɗa dai sallallahu alaihi wasallam cewa waqiru man ta'lamuna minhu ilma kuma wa waqiru man tu'allimuna ilma ku ji nauyin wanda kuke koyon ilimi daga gare shi sannan ku ji nauyin wanda kuke koyar da shi ilimi ma har yanzu ba wai kawai a ji nauyin wanda ake koyon ilimi daga gare shi kenan malami zai ta wura hanci ko shehi zai ta wura hanci a girmama shi a tara masa ƙasa a kaza kaza a ya sani kuma su mamuri da wani haƙƙi a kansa ya ji nauyin su ya girmama su bakin gwargwadon hali abin da yake na haƙƙin sai ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sahabban su yakan je har gidajen su je gaishe su ko in yi ga wani mara lafiya sai ya je duba shi yakan tambaya ya kwana biyu mu ga wanda ba an ce a lafiya lau yayi tafiya da shi kenan ko kuma wanda dalili ne na rashin lafiya ya tsare shi ko na hali ya samu kansa sai a je har gida a duba tabbatar da me yake faruwa wanda za a jajanta a jajanta wanda za a taimake shi ma a taimake shi duka baki da saboda haka dai wannan hadisi ke faɗa waqiru man ta'allamuna waqiru man ta'allamuna hu ilma to nan ma shi abin da yake nufi kenan radiyallahu anhu Mm.
nabdul nasa manazilahum manzo Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam ku saukar da mutane a masaukansu kowanne ya aje shi a daidai matsayinsa
wa alaikum bitahabbi sannan na hore ku da nuna soyayya ga juna wa tirani nabi ashabi shaykh da kuma jin nauyi ko girmama dukkanin almajiran shehu tijjani radiyallahu anhu dukkan su a girmama su
fa innahum wallahi manzilatu qadamin fa innahum wallahi mazallatu qadami manzilatu qadamin eh domin su almajiran shehu tijjani wallahi su da karin majina ne da an taka su zame waki mazamar kafa ne nan ne ake zuwa a zami kuma shikenan ba isa ba kaga an yi asarar rai ko an yi asarar lafiya dan mutun ya fadi ba daidai ba yanzu nan sai a samu matsala abin da yake nufi a nan radiyallahu anhu cewa shehu tijjani radiyallahu ya tsawatar kamar yadda ya ce manzo Allah ya sa shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ga almajiran ka su cutar da ni cutar da ni ce yaya za a yi almajiran su ce ka ya rasulullahi sai ce idan sashin su ya cuci sashi to cutar tana saduwa ya zuwa gare ni saboda haka ko da ke bata jani ne kar ka dauka ka da wata kariya ai ne ba bata janan ne da haka ya zo mu buga ko ba ai dai wacce za a yi a'a cutar da batijja ne ko kana batijja ne sai ya cuce ka kai kuma ya da kai baya mazal na tuka damin mazal man kafa ce kamar waka fi khawadirihi duk wanda ya so su zuciyarsu mana ya af- ya afku a cikin zuciyarsu bi ghairi ma yarda shaykha ba da abin da zai yarda da shi tijani ba abin da zai sa shi tijani bai ji daɗi ba in kai musu abin da zai sa bai ji daɗi ba Allah rubbama yu'addabu min zalika to me yiwa ne ya zama wannan abin ya sa a yi maka ladabi haka kawai sai ga al'amura sun cakuɗe ka rasa gaba ka rasa baya kuma kai ci tunani ka rasa me kai ka rasa abubuwa su cakuɗe to ladabi ake maka har na sana maka ladabi ne duk sai a cakuɗe al'amuran gaba ɗaya ka rasa yadda aka yi. saboda kana cutar da almajar shi tijani wafirru min jami'il mukhalafati fi zahiri wal batini sannan ku gujewa dukkanin wani sabawa shari'a duk wani sabawa shari'a ku guje masa ko a sanari ko kuma a boye fili ne a boye ne kar ka yadda da saba umarnin Allah tabaraka ta'ala
fa inna mukhalafata awamirin lahi domin sabawa umarce umarcen Allah adadin dalilin adallu dalilin adadin dalilin shine mafi nisan dalili mafi zurfin dalili ala abdi alal bu'di anallahi anillahi wanda yake nuna cewa bawa yayi nisa ga barin Allah in dai an ganka kana sassabawa Allah kana abubuwan da Allah ya hana kana kin yin abubuwan da Allah ya umarni a yi to wannan yana nuna cewa lalle bawa yayi nisa ga barin Allah kai nisa ga barin Allah tabaraka wataala ba gane ba wal iyad billahi muna neman tsari a gun ubangiji ga barin wannan wa alaikum bir ruju'i ila allahi na hore ku da dawowa ya zuwa ga Allah fi kulli lahabatin a kowane kiftawan gani fa inna humuma domin cewa wato damuwa bul da humuma bakan ciki wal da ahzana bakan ciki kulluha mhm.
sababaha al ghaflatu anillahi duk waɗannan dalilin da suke aukar da su shine rafkana gabaran Allah mutum yana rafkana gabaran Allah to kullun cikin damuwa zai zama kullun cikin bakin ciki kullun ya rasa gaba ya rasa baya ya ta korafi rayuwa ta yi kaza ta yi kaza a duka ka jawo duka ka jawo amma dai mutum ya ba Allah sau da kafa ya tsaya kan umarce umarce ya tsaya kan hana hane to sai ya ga ko da ba shi da yarwa ta arziki ko ba shi da wani abubuwa amma yana cikin walwala baya cikin damuwa baya cikin bakin ciki
ولذلك قلت ولذلك قلت don haka ne ma na ce أني رأيت الشر كله cewa ni na gano dukkan shari baki ɗayansa دينا ودنيا na na addini ne sharrin koko a cikin duniya sharrin yake وأخرى ko ma na lahira ne في الشرك بالله to dukkan sharri gaba ɗaya ya tabbata ne a cikin taranta wani da Allah a cikin bauta ne zaka shirkanta wani da Allah a cikin biyayya kana bin Allah kana bin waninsa ta uzbillahi yanzu na ji sharri ya tabbata
والخير كله shi ko alheri baki ɗayansa ya tabbata ne في عدم الشرك a cikin rashin taranta wani da Allah واتهاد الوجهات da kuma wato tsayantar fuskanta ka fuskanci gu guda ɗaya kamar yadda shi ga mana a cikin tafsiri idan arifi ya zurfafa tunani sai ya ga meye dalilin da zai sa sai a ci sai ya kalla wani guri zai sallah da ko ina ma ya kalla ai sai ya sallah ta da ke qur'ani ya faɗa ya ce fa aina ma tuwan lu fa samma wajhullahi ko da inda kuka fuskanta ko da inda aka juyar da kuma akwai zatin Allah a wajen Allah yana nan yanzu akwai inda babu Allah ne babu to me za a ce sai an kalli gabas ko ko sai an kalli Ka'aba ittijahul qibla sannan za a yi sallah a wurin arifi da a kalli ko ina ma a kalli yamma ma a yi sallah a kalli kudu ma a yi sallah a kalli arewa ma a yi sallah ma ina ne ba Allah ba da Allah za a yi ba ai ba Ka'aba ake sallah ba to me yasa sai an yi wannan to abin da tunanin da zai fara dauka arifi kenan amma in yi tsamrin sai ga wani dalilin abin da yasa aka yi wannan saboda ifradul wujhati asaba a horar da mutum ya zuwa ga fuskantar wuri daya ma'ana ɗayan ta fuskanta ya zama kullum kasa gaban ka nan nan kawai kaza gaba baka juyawa to shi kuma abin da ake san muridi ya kasance kenan idan muridi yana waje waje ya kalli can ya kalli can ba zai amfani ba abadan ba zai amfani ba ba zai amfani ba ko shehi ne ka je gun wannan ko ka tafi gun wancan yau ka san da ka koma gun wannan to ba za ka amfana da farkon ba za ka amfana da biyun ba kai asara gaba da saboda me saboda ka rasa wato ibradul wujhati to shi yasa aka ce a tsaye da zuciya guri guda dan ta saba da fuskantar guri daya har da karshe ta gane ainihin murada shine Allah tabaraka wa ta'ala daga baki da
ضرب الله مثلا Qur'ani yana cewa daraballahu masalan Allah ya saba misali tabaraka wa ta'ala رجلا فيه شركاء wato misali ne aka saba da mutane biyu kafiri da mumini na farko shine rajulan fi shirka kafiri kenan mutum ne wanda yana da abokan tarayya da suka mallake shi ba mutum ɗaya bane ya mallake shi mutane da yawa ne kamar a ce ka siyo bawa a kasuwa amma baka kaɗai ba kun haɗa kuɗi ku ku hudu kun sai bawa guda ɗaya misali kaga rajulun fi shuraka kenan mutum ne wanda akwai abokan tarayya da suke da haƙƙi a cikin sa mutashakkisuna mutashaki suna shine ma'ana ma'abota wanda suke kuma masu mummunan mahali ba ma ha- mahali mai kyau ba su mutanen
wa rajulan salaman lil- sannan kuma ga mutum kuma Allah ya sa misali da wani mutum daban shi kuma salaman lirajulin ya sallama lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga mutum ɗaya tak shi ke jagorantarsa hal yastawiyani masalan Allah ya ce kana tsammanin a misali wa'annan za su daidai ne a ba su daidai ba shi wancan mutum hudu ne ko uku suka mallake shi don haka kowanne yana da haƙƙi a cikin yabotar da shi ya sa shi aiki yanzu yanzu nan ya je gonarka a matsayin bawa ya ga mai ma'aiki ya dawo kenan yana so ya kwanta ya huta sai mamallakinsa na biyu ya ce zo ka tafi gona take ma'aiki ba shi da iko ya ce ba zan yi ba bawa ne dole sai ya biyayya sai tafi sai ya je ya yi shi ya dawo kenan da yamma yana so ya dan kwanta ya huta sai mutum na uku kuma ya mallakin sa ya ce zo ka tafi gona ta ka je ka yammaci a can ba shi da iko ya ce ba haka ba dole ya tafi dama ga su mutu shaki suna dukkanin su mutane ne mutanen banza ba su da halin kirki da sa da halin kirki ma ilin su ce ma sai su tausaya masa su ai yayi wahala ba za ki alle shehu gobe gobe yayi kaga wannan ba irin sa kenan to shi kuma wancan bawa ne wanda mutum da ya mallaka ilan ya je gonar sa ya dawo ya gama aiki shikenan ya safe ne kawai ya gama da ya zai kwanta ta baccin sa ma ya huta kan a kuma neman sa kuma ajima hal ya sauya na masana wanda za su zama daidai to wannan ma abu sadi kenan ba a ce bawa wanda aka siyo da kuɗi a kasuwa to balle kuma ya zama bawa ne wanda zuciyarsa gurɓata wanda dama shine hakikan abin da Allah yake nufi tabaraka wataala a cikin aya hawa dinsa ta sa shi wani abin daban shedaninsa ya sa shi wani abin daban ko shedanin ma iri biyu ga shaɗin jinni ga shaɗin insi kowanne ya fuske shi inda ya ga dama ga hawa ga kuma nafsu duk gaba daya kowanne yana fuskar sa inda yake so shi kuma ga wannan ya sallama lamarinsa ga Allah kadai tabaraka wataala Allah yake bi ta za a yi wannan su daidai mutumin da ya bi Allah kuma ya da ya bi shaidan ya bi san zuciya ya bi kaza ya bi kaza ga wanda kuma shi Allah kadai ya fuskanta za su zama daidai ba su zama daidai ba to shine abin da Allah yake yi tabaraka wataala na wa'lamu anna faydatu shay'i ku sani cewa faila shehu Ibrahim kasahabi kamar girgije ne yana zama da ruwa la muhalata wal matlubu minha abinda ake nema daga gareta shi girgije wujud al-asmar shine a samu ƴaƴan itaciya da amfanin gona ya fito ba wai ruwan ne kawai muradi ba la mujarrad huquq al-amsari ba ruwan kawai ake so ba in kana cewa a roƙon ruwa ana son ruwa ya sauka a Allah ya ba mu ruwa duk ba wai ruwan kawai ake so ba a muradi a saukar ruwan mai karshe natija shine kawai ƴaƴan itaciya su samu amfanin gona ya samu
wanzuru kayfiyat talab al-thamarat ku duba ku gani to ta yaya mutum yake neman amfanin gona a ƙarshe da ruwan ya sauka sai amfanin gona ya samu ai ba haka bane ko ba haka bane ba da ruwa ya sauka kana gida har ɗaya da hannayenka kawai shi ne ka zo ka girbi ka kwashi amfanin gona ba haka bane ai fi hadha basati a halin gonaki ka duba ga yadda ake alhisiyata wanda suke wato na zahiri gonakin zahiri idan an yi ruwan ma ai sai ka je kai wata wahala ko sai kai dawainiya tukun kai huda kai shuka ka kai taki ka cire ciyawa kai kaza ka dinga abubuwa kenan iri iri kana renan wannan dan da a karshe ka samu wacce natijar da ake nema okay in kana qul amrari al-qari ya ganin insani fi basati basarihi ka duba ka gani idan zai yiwu a ce saukar ruwan sama kawai ya wadatar da mutum a gonarsa an izalat al-hashish ya wadatar da kai gabarin yin noma ne dole ne ka je ka cire ciyawa
فكذلك البساتين المعنوية to haka ma gonaki na ma'ana su ma haka suke
فالتصوف shi subanci لا تقوم آه،
bin yati بنيته إلا بالتوحيد آه، إلا بالتوحيد والعبادة sufanci baya tabbata da niyyar sufanci kawai a rai a ni sufi ne a ni dan dariƙa ne ina san dariƙa ko ina banta shikenan sai ka zama sufi ko shikenan muradin dariƙa ce kada kaya ka a ba mujarradin kawai ka ce ni dan dariƙa ne ba tare da aiki ba shikenan ka zama dariƙa ba ka bane ba mujarradin kawai ka ce ni sufi ne shikenan ba tare da wani kokari ba ba tare da sadawainiya ba shikenan sai ka zama a'a ba haka bane a'a illa bit tauhidi sai kai tauhidi ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala wani ibada kuma sai kai ibada sannan muradi zai samu والزهد sannan kuma sai an hada da gudun duniya والورع sai kuma da tsantseni ma har yanzu
والزهد والورع shi tsantseni da gudun duniya لا يقدم ba a samun su إلا بملازمة الصبر sai an lizinci kuma hakuri kuma har yanzu sai an yi juriya على امتثال الأوامر sai an yi juriya a bisa aikata abin da Allah ya yi umarni da aikatawa sallolin nan biyar azumin nan zakkan nan in kana da dama hajji in ka samu iko kaza duk waɗannan abubuwa sai an yi juriya akan aikata su kuma tukun
وصبرا على اجتناب النواهي sannan sai an yi juriya a bisa nisantar abubuwan da Allah ya hana domin kamar yadda wani hadisi yake faɗa ne khalaqallahu aljannata wa haffaha min makarihi wa khalaqallahu an-nara wa haffaha bi shahawati da Allah ya halicci aljanna sai kewaye ta da abubuwan ki ki duk abin da zai kai mutum aljanna galibi baya son yin sa kin sai yake sai dai idan dole takura zuciyarsa yi kawai waye yake son ya tayi sallah haka kawai aka ga wata wahala ce ta dauki ne da mutane ba sa so in kaga mutum ya kai yana yin sallah yana jin dadin sallan nan yana zumuɗin lokacin ta yi ai sai imani ya zauna sosai tukunna da wahala sai an yaki zuciya waye yake marmari a ce ramadan ya zo haka kawai aje abinci a daina ci a daina sha ai kaga kafin haka ta zo ta zaune ma a zuciya ai kaga sai ka jima sai imani ya zauna tukunna to duk abubuwan da za su kai mutum aljanna sadaka haka kawai kwashe kuɗin ka bayar zakka din nan kwashe kuɗin ka bayar hajjin nan ka zara miliyan hudu da rabi ka bayar kawai ka tafi ka je ka dawo aka ga duk wani abu ne wata ɗaure dace da sai dai mutum ya cije sannan zai yi ta haffa hajjin ɗan makari kenan Allah ya kewaye aljanna da abubuwan ki haka na kuma da ya halicci wuta sai ya kewaye ta kuma da abubuwan so duk abin da zai kai mutum wuta kuma yana sha'awar yansa sai dai ya danna zuciyar ya ƙi dan dole kawai mutum yana so ya ta more Ya duk abubuwan wuta duk abubuwan saban Allah zaka ga ta more ne a cikin su morewa ce eh to wannan abubuwan sai dai mutum ya cisa zuciyarsa ya ƙin su duka baki da saboda haka ashe yadda zaka yi hakuri a bisa aikata umarnin Allah kuma sai kai juriya ma bisa barin hana-hanansa kuma
وصبرا على مكروها haka na sai mutum yayi juriya a bisa abubuwan tilasta kuma بما درت به المقادير na daga abinda kuma kaddara Allah ta zo da shi kuma eh abinda yazo sa maka rashin lafiya ka- ka daure kaka ƙara Allah gun wani kaka zo kana raki kaka ta maganganu in Allah ya baka ka gode masa in ya hana maka kuma dai kai hakuri haka dai da abin da zan tilasta wanda yake dama baka da iko kai a cikin sa ba qadiri na Allah to shi ma sai kai juriya kansa kuma sannan ka zama sufu وبهذا dan haka da wannan ne تؤتي الحق حقه da, da wannan ne zaka ba wa haƙƙi ko ka ba gaskiya gaskiyarta وتستسلم لحكمه kuma da wannan ne zaka iya miƙa wuya ga hukuncin Allah tabaraka wataala ya zama ka miƙa wuya gare shi وترضى عن الله da wannan ne zai zama ka yarda da Allah tabaraka wataala cikin ayyukansa التكليف wanda Allah ya wa- ya- ya wajabta maka sai ka aikata abubuwan da suke na takalifi wanda Allah ya dolanta maka to sai zama kuma ka dauka kana aikata su cikin sauki da wannan sa
وعليكم بحسن الظن na hore ku da kikkiawan zato ga Allah ku dinga kyautatawa Allah zato cikin duk abin da ya saukar وبعباده haka na ku kyautatawa bayan Allah zato kuma cikin duk abin da suke aikatawa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا- Allah ta'ala ubangiji yana faɗa yana cewa يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ya ku bayan Allah ya ku wato muminai ku nisanci da yawa yawa daga cikin zato mafi yawan zato ku nisance shi domin sashi daga cikin zato ba zunubi ne
و- ولا تجسسوا kar ku dinga binciken aibin juna ولا يغتب بعضكم بعضا kar kuma sashin ku ya dinga gibatar sashi yana yi da shi yi da mutane ko yana nan ko baya nan
وعليكم بمدارس الخير na hore ku kuma ji shehu da wato zama a gurare na alheri فإن مدرسة الخير domin shi majalisi na alheri يكفر ألفي ألف مدرسة yana kafara kafara ne wato ga ga majalisi kamar miliyan biyu من مدارس السوء na daga majalisai na banza in mutum ya zauna a gurare na banza wanda Allah ya hana a zauna a gun kamar misalin guda miliyan biyu to da ya zauna a gurin alkhairi kuma guda ɗaya sai zama duka fara ci ga wayancan da ya zauna a baya aka karamci irin na ubangiji tabaraka wataala وذلك كمدارس العلماء بالله mina ne to majalisin alheri to shine shi wani misali yace misalin sa kamar misalin majalisi zama da malamai na Allah ka dinga zama da malamai ko inda malamai suke zaune ومدارس الذكر haka na majalisin zikiri inda ake zikirin Allah والوز- والوظيفة من باب to الأحرار balle kuma wazifa zama a cikin wazifa wannan ma dai yafi
لأنها لازمة domin ita lazima ce wazifa dole ce ليست تطوعا ba ma nafila ba abin da yake ko dole shi yana game da nafila yi zama da malamai ko zama a majalisin ilimi ai wannan ta dauki ne nafila ne amma zaman wazifa ko wajibi ne
وشرطها الجماعة sharadin wazifa kuwa shine a yi ta a cikin jama'a ba a yi ta mutum ɗaya ba
فمن فعلها وحده duk wanda ya aikata karanta wazifa shi shi kadai أن لم to يفعلها sai dai yake da wanda bai yi wazifa ba gaba ɗaya kana da dawai ka samu jama'a wannan da aka shi kan bayan mun ji wannan shau ya faɗi shi da yawa cewa mutum yana da dama inda zai samu jama'a da zai shiga jam'in wazifa tare da su amma sai ya ware wazifa shi kadai to daidai yake da wanda bai wazifa ba gaba daya
wa alaikum bi ilahi himmat billahi haka na na hore ku da ɗaukaka himma ku cikin Allah wa talabi ziyarati fi kulli waqtin sannan na hore ku da neman ƙari a kowane lokaci ku dinga neman ƙari cikin lamarin Allah wa sa'atin a kuma kowace sa'a ku dinga neman ƙari zahiran a zahiri wa batinan da kuma a badini ala Allah ya habibi ubangiji ya faɗa tabaraka wata'ala ga masoyinsa alladhi tawalla tarbiyatahu wanda shi Allah tabaraka wata'ala da kansa ya jibinci lamarin tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu bi nafsihi ya kuma ta'ala.
ya kuma jibinci karantar da shi da kansa tabaraka wata'ala kamar yadda yake cewa Allah maka malam takun ta'ala في أول ما نزل عليه to ubangiji ya faɗa cikin farkon abin da ya fara saukarwa gare shi في عالم الحس a a dai zahiri اقرأ shine inda ya ce masa ikra sha yi karatu
وأسراره بعد ذلك sannan kuma bayan nan ubangiji yayi isra'i tafiyar dare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وأراه آياته ya nu ayati shi ya nuna masa ayoyinsa kuma
وتدلى له بكمال الذات sannan kuma yayi masa tajalli da cikar zatinsa tabaraka wa ta'ala
وأعطاه علم الأولين والآخرين ubangiji ya bashi ilimin na farko da na ƙarshe duka
وزاد له على ذلك sannan ya ƙara masa kuma akan wannan وقال له بعد ذلك ya ba faɗa gare shi bayan nan yace وقل رب زدني duk علما bayan nan kuma ya sake cewa da shi ka dinga cewa Allah ka ƙara min ilimi Allah ka ƙara min ilimi وبهذا to da wannan ne تعلم zaka gane cewa أن العبد cewa shi bawa لا مطمع له Mhm.
في إحاطة ما عند سيده ومولاه ba shi da kwaɗayi ko tsammanin cewa zai iya kewaye abin da ke gun ubangijinsa tabaraka ta'ala shugabansa ko mai gidansa ولا أحد يستغني بالله ba wani mutum da zai ce ya wadatu da Allah
ويعلم أن ما عنده باق دنيء ya san kuma cewa abin da ke gurinsa wato shi a a wanzajje ne kuma makusancin ɗiba abin ɗiba ne wato ba wanda zai da'awar haka cewa ya wadatu gaban abin da ke gun ubangiji tabaraka ta'ala بل ما تذهب أمامك abin da kake nema yana gabanka
وما هذا mhm فإني أنكم راضي To, amma duk da haka dai ni na yadda da kunje Shehu Ibrahim.
في كثير من الأوقات Na yadda da ku a cikin lokuta mafi yawa في أمر الزاوية a cikin lamarin raya zawiya وأمر أو أمر أخيه wa akhikum وأخيكم kuma lamarin dan uwana da dan kuma dan uwanku shine Muhammad Zainaba.
وفي أمر جميع الجيران Na yi amince muku kuma a cikin lamarin dukkanin makota.
ولولا علمي بأنكم تعملون بوصيتي Ba dan na san cewa za ku yi aiki da wasiyar nan tawa ba, لما أرسلتها إليكم da ba zan aiko muku da ita ba. Dan ya zama ba su lokacin da san ba za ku yi aiki da ita ban rubuta muku.
ثم إني أسأل الله تبارك Sannan وتعالى ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala أن يأخذ بأيديكم ya riko da hannayenku, إلى إلى كمال معرفته ya riko da hannayenku ya zuwa ga cikin ma'arifarsa.
ويتولانا
Allah tabaraka wa ta'ala ya jibance mu ويتولاكم Allah ya jibanci lamarin hukuma وهو يتولى الصالح ubangiji shine yake jibintar mutanen kirki na gari والسلام wassalam وكتب إبراهيم بن هاد عبد الله التجاني shehu ibrahim da alhaji abdullahi tijjani shine ya rubuta a بكوسة kosi معيد معيد معيد. بكوسة معيد Mhm.
السلام عليكم وعلى mu'idun assalamu alaikum ina kara mai tasallama gare ku assalamu alaikum وعلى كل من ضمه مدرسكم الطيب haka na ina gaida duk wanda yake majalisin ku wanda yake da dada ina gaishe shi ma ga masa ina gaida shi عام 1350 هجرية shekara ta 1350 da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka mutunta takarda فصل rabewa insha Allah الرسالة الثامنة من الوصايا wasiqa ta takwas daga cikin wasiyoyi
الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah والصلاة والسلام على رسول الله salati da aminci tabbata ga shugaba sallallahu alaihi wasallama أما بعد bayan abin da ya gabata إن الله قدير cewa Allah tabaraka wataala kaddara قدر مقادير الأمور ubangiji shine yake kaddara magwargwadan al'amura baki daya بيد- بيده
fa inna Allah kaddara maqadirul umuri biyadihi wa mazdaruha Allah ya kaddara dukkanin magwargwadan al'amura a hannunsa yake dukkanin mazdari na kowane irin al'amari mana duk abin da kaga ya gangaro shi daga Allah ne ko alheri ko shari
والخير في مختار kuma alheri yana cikin abin da Allah ya zaba mana ba mu da zabi da kanmu مقصي في مدينة كولسي zama na a cikin maje ta kaulaha بقصد التفرس na zauna ne da wato nufin manufar in yi rani kawai in bar garin rani kawai na zo in yi koma وأوصيكم وأوصي نفسي amma ina muku wasiya ni kaina ina wa kaina wasiya ina muku wasiya kuma بالاجتهاد Mhm, في الواجبات mhm.
الدينية cewa ku dinga yin kokari a cikin bada wajibabbin addini da abin da yake wajibi cikin addini to a dinga zage dantse wajen bada shi كالطهارة kamar misalin tsarki والصلاة في kamar yin وقتها sallah akan lokacinta والورد kamar wurdi والوظيفة da wazifa وغيرها ita ma a lokacinta بشرط الجماعة amma sharadi ita wazifar a yi ta a cikin jama'a Hmm?
بشرط الجماعة للصلاة sharadi sallah a dinga yin ta cikin jama'a والوظيفة haka na wazifa a dinga yin ta cikin jama'a وذكر يوم الجمعة haka na zikirin juma'a a yi shi a cikin jama'a ومراعاة حقوق أرباب الحقوق da haka kuma ina muku wasiya har yanzu da kula da haƙoƙin ma'abota haƙƙi من الوالدين misali haƙƙin iyaye a sauke haƙƙin da ke kan mutum na iyayensa والأقربين sannan haƙƙin makusanta shi ma a sauke shi والجيران haƙƙin makota shi ma a kula da shi وأصحاب الشيخ haƙƙin almajiran shehu tijjani radiyallahu anhu su ma a kula da shi وجميع المسلمين haƙƙin dukkanin musulmi baki ɗaya ma عموما mhm.
وخصوصا العلماء wa'inda suke wato musulmi baki ɗayansu kowa da kowa a kula da haƙƙinsa wa khususan al'ulama min al-fariqaini balle ma dai malamai daga bangare biyu bangaren shari'a da bangaren haƙiƙa da a kula da haƙƙinsu
وعليكم بالسعي في كسب الحلال na hore ku kuma da yin kokari cikin neman halal kar mutum ya nada hannayensa kawai امتثالا لأمر الله تعالى dan bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala
ولا تغفلوا عن تصحيح النية tunda Allah tabaraka wataala ya ce wa tagi fi ma ataka Allahu daral akhirah sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka ma'ana na daga lafiya da yarwa arziki da abin da Allah ya huwace ma to kai kokari cikin neman lahira a cikin wannan abu amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kar kuma ka manta rabanka na duniya ma'ana kaka shigar da lahira kadai duniya kuma ka ce ai Allah ya kawo manzo Allah ya yi tsawa a cikin hadisi ya ce kar ɗayan ku ya ɗa hannu a ɗaki dinga cewa Allah ba na Allah ba ni fa inna sama'a la tudru zahaban ko sama ba ta ruwan zinari ba ta ruwan azur ruwan azurfa sai ka tashi ka motsa tukun ko da kai addu'a in kai iza waka kuma sai kai iza kafa eh kila ba sai ka hada da iza baka duka duka ba da ko ka gani mhm ولا تغفلوا عن تصحيح النية kar kuma ku rabka daga wurin kyautata niyya في سائر الأعمال a cikin dukkan aiko duk aikin da za a yi zama an sa niyya mai kyau a cikinsa domin ita niyya ita ke mai da aikin da ba ma na lahira bai zama na Allah aikin da ba na Allah ba na lahira ba ne sai zama na lahira saboda niyyarsa aikin da yake siffarsa kuma ta Allah ce ko ta lahiran ce amma niyya in ta shigo ciki sai ta bata shi kuma aikin da ba na duniya- ba na ba na Allah ba sai zama naka ne kawai kukan duniya ne kawai shine manzo Allah ya bada misali a cikin hadisi ya faɗa abu guda ɗaya iri ɗaya ne abun mutane biyu mabanta sun yi shi amma saboda niyya ta bambanta kowa sai zama abin da ya niyya shi ne zai samu ba zai samu wancan sabanin abin da yake tsammani ba cewa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi man kana hijratu lil dunyan yusibuha aw ra'atun yakiwa fa hijratu ila ma hajara ilai hijran nan iri ɗaya ce daga makka ne a kuma madina kowa kuma abin da yake nan ka fita daga makka ta madina amma wancan da ya fito ya fito da niyyar Allah ya yi umarni a hijira manzo Allah ya hijira ba sauran zama ni ma sai na tafi wannan ya tafi kun Allah ya tafi gurin manzo Allah wancan kuma da ya fito shi ya fito ne saboda kasuwanci kawai ko ko abokin kasuwanci za kuma Madina bare bi shi ko kuma matar da zai aura uban ta ya hijira ya tafi da ita a barin bita ko kuma wannan dalilin daban dai ba ni ya hijira ce a ransa ba ko da musulmi ne sai manzo Allah ya ce faidatu ila ma hajara ilayhi hijira sai zuwa ga wanda ya hijira dan shi ne ba ruwan Allah da hijirarsa kuma zai samu lalanta ba ha to ashe kaga da a ce haɗewa za a yi kowace irin niyya ka zo da ita ai da wannan bambancin ba zai faru ba tunda shi Allah ya ce wa man yakhruju min baiti ila Allah wa rasulihi go sun mai dirkul mut fa qad qala Allah wanda duk ya fito daga gidansa Makka ya baro ya tafi Madina to ko mutuwa ya a hanya ya samu ladan hijira amma sai manzo Allah ya zo rarrabe to gashi ba akwai ka'ida ba niyya za ta iya bata aikin nan ko ta gyara shi saboda haka lalle ake tsanniya a cikin duk abin da za yi mhm ولا آه، تغفلوا عن تصحيح النية في سائر أعمالكم mhm وإياكم والتقصير عن الحقوق الربانية na tsoratar da ku fa ina tsoratar da ku game da takaitawa a cikin haƙoƙin Allah tabaraka wataala
وأوصي كل من يدعو مع الله man yadda'i من يدعي مع الله hajjar ina wasiya ga duk wanda yake da awar ya taka wani matsayi a cikin hadar Allah an yi liman istihada to ya dawwamar da kokari dai ba mu ce mai taka matsayin ba in kana jin cewa ka kai wani matsayi na walataka ko ka kai wani matsayi na ma'arifa ko menene ma dai ka kai to ba a musanta cewa ka kai din ba amma ka dawwamar da kokari fa fi tasfiyat nafsi a cikin tsarkake zuciya da'iman ka dinga tsarkake ranka da kyau dan haka wai tawabce ka ta wani waje da kai kai la tahaddathu nafsuhu dan kan zuciyarsa ta zantar da shi ta riya masa bi annahu wasala ila ma cewa ya kai wani matsayi daga nihi an al'amal wanda zai wadatar da shi ba sai yayi aiki ba ai yanzu kai ka taka matsayi iri kaza yanzu ba ruwanka da aiki ba sai kai sallah ba ko ba sai kai azumi ba ko ba sai kai wazifa ba ko ba sai kai kaza ba saboda ka kai matsayi kaza da zuciya ta fara gaya ma wannan shehu ya ce shedan ya lallabo kenan ya samu gurin zama ba ka gane ba kana dauka matsayi ka taka ashe ba matsayi bane ka tafi wani waje daban
faqatu ila abul qasim junayd ai an tambayi shugaban tawagar sufaye abul qasim sai na junaidu ya da tabbata gare shi huwa imamu hadhihi tariqa kuma shine shugaban tawagar dama sufanci ai gaba daya an qaumi yaquluna aka ce da shi ga wasu mutane suna cewa bi a'id zakali suna cewa wai nauye-nauyen shari'a suna iya sauka daga kan mutum in ya kai wani matsayi wa yaquluna suna da'awar cewa anna takaliba ta kayan lifa cewa wato wayannan nauye-nauyen shari'a gaba daya innama kanat wasilatan wai ai dama tsani ne zuwa ga mutum ya samu saduwa da hamara kawai ya samu ma'arifa ya samu fatahi wa kan wasilna kuma ai mun riga mun sadu sai mun zubar da tsarin idan mutum zai je sama kan sauro san yana buƙatar tsani ba to in ya taka tsanin ya je saman wani zai ce a tura tsanin ya faɗi a yanzu an gama tunda an zo inda za a ci to kaga dai ku a hankalci ai ka san an samu matsala abin da ya kai ka saman ka tura shi ya faɗi ga waye da kai ƙasa kila wani ya ce a to ai da ba na son dawo ni yanzu ki tafi dama sai baka da hankali baka da hankali saman nan da ka hau ba ƙasan noma a sama ba abinci a saman nan ba a hura wuta ba a girki ba a kaza ba a- dole ka buƙaci sauko wannan kuma haka bane wai a hankalci zaka auna gani so da haka haka abin yake bayan da za a yi ka taka abu ka je so ka ce ka ture shi ka jefar da shi to kamar misalin mutumin da zai tattaka matakalar shari'a ne ya sallah ya azumi ya zakka ya wazifa ya lazimi ya wurdi ya komai dan ya kai ga muradi ya sadu da habara in ya sadu sai ya ce to na zai fada duk wa'annan abubuwan na gama da su to fado wanda zai ba ta kyau ba muni za ta yi. Allah ya sauke sadaku bil usuli sai inda jibril sai bada amsa radiyallahu anhu sai ce eh sun yi gaskiya lalle sun sadu walakin ila takar amma sun sadu zuwa ina anan rigima take sun sadu zuwa sakara wutar sakara sun je wuta ne ba sun je ga Allah bane tabaraka wataala eh wanda zai sadiku
wato sai na alƙalin jilani idan na tabbata gare shi ya taɓa samun kansa a wani hali yana cikin hali kawai wani haske ya bayyana gare shi fawo haka hasken da ba shi da kwatankwaci bai da masiri yana cikin aiki na halwarsa yana aurarensa haske ya bayyana fawo hakan nan hasken bai da kwatankwaci ba za ka ce hasken fitila ba za ka ce hasken walƙiya ba za ka kai ka san haske ne ba na al'ada ba saboda haka sai tsammaci ko wani fatahi daga Allah ubangiji ya nufin ya nuna masa wani mashhadi nan da nan ya faɗi ya sajada yana tasbihi ga Allah subhanaka ya kaza subhanaka ya kaza kawai sai ji murya tana kiransa bawa na Abdul Qadir ka gaskata cikin bin ka gaskata cikin kokari a cikin mu ka gaskata cikin gara daga yau mun dauke masa Allah kawai sai dago kai ya ce uzu billahi minash shaitanir rajim uzu billahi minka ya gane shaitan ne sai shaitan ya ce ah abdul qadir kai ka gane ni sai ce ah to waye ga maka dama sallar nauyi ce tukun da haka ke ne maka dauke mana ita. daga nan na gane ka kana cewa ga dauke sallar da sa an samu matsala saboda sallar ba nauyi bace akai na ni to wanda bai kai ya gane irin waɗannan abubuwa ba duk abin da ya faru gaban sa sai dauka cewa wani abu ne daga Allah ko kaza kaza daga haka suke nan sai ya jefa cikin halaka wanda kai iya tamyizi shine zai gane wannan ta ya zaka gane ka iya bambance waridi shaydani ai shehu ya yi magana a cikin sirrul akbar ta ya mutum muridi zai iya ware tsakanin waridi shaydani da waridi rabbani ai ta kan waɗannan ne duk abin da ya zo wurin waridi kaga yayi muwafaka da shari'a shikenan wariji rabbani ne wannan saboda ya dace da marzatullahi a duk abin da kaga ya zo na wariji amma kuma ya sauka daga kan doranta to daga nan ka gane cewa shedan ne kawai zai ja ka zuwa ga halaka kuma waye ga maka shedan baya zuwa wa waliyai ko baya zuwa wa arifai ko nawa ya halaka ai ya halaka sun fi dubu mutum mai tarin ilimi kamar labarare duk ilimin kansa gashi nan kamar dan ba'ura amma shi dan ya kai shawaro bai dawo da shi ba misali kenan haka waliyan mutumin da yake da zurfi a cikin lamarin ibada da kaza kaza kaza ta ƙi da gaske amma sai Allah ya kawo wani imtihani da rabe shi shi kenan shi dan ya halaka shi Allah ya sauka ya sa mutum ya a hankali na wallazi yasriqu wanda yake yin sata wa yarmi yake yin zina uzullahi khairun mimman yahdi zalika ya ma fi alheri daga wanda zai kudirce cewa wai shari'a ta sauka daga kansa saboda ya taka wani matsayi to wanda yake sata yake zina ma ya fi shi ma saboda ta kirshi wancan yana yi ma da karyayyar zuciya ya san sako yake kuma yana neman da Allah zai ce ba zai zai zai yafe masa ko kuma a'a yana san ma Allah ya yi masa wannan halin a wanda zai zo ya ce ma shi shari'a ta sauka da kansa yanzu buri ya komai ba komai to shi Ibrahim ya ce wancan wannan ya ma hadari fiye da wancan ya fi bala'i fiye da wancan
walau anni baqitu alf amin
shehu ya ce ni ɗin da kuke gani da zan wanzu tsawon shekara dubu a duniya ma da qastu min awali shay'a ba zan rage komai daga cikin wurdan da nake kullum ba kullum sai dan ƙara ma na samu dama illa bi'udri shar'iyyin sai dai in uzuri na shari'a da ya gitta wanda ba yadda da iya dama shari'a ta yadda in irin wannan uzurin ya zo kamar rashin lafiya ko halin tafiya ko wani abu to wannan ne zai sa dan yi fashin wani abu ban yi ba a cikin wurdaina wannan fa wurdan da yake magana na sa kai yake nufi ba ma wai wazifa ko zikiyo lazimi ko wannan dole ne yayi ko ba izo sai an raba shi ne fa faɗi wannan ya fa kirka cikin tafin nan misali a wai irin abubuwan da suke ma na sa kai dan neman kusanci da kaza kaza kaza to ba zan aje komai a cikin su ba
wastaidu bil basatin ku yi kokari a cikin lamarin gona gonaki kowa ya je gona ya aiki gona ya noma lillahi dan Allah za ku yi billahi kuma tare da Allah za ku yi aw bi niyyati an yantafi abal muslimuna ko ku ku yi noma da niyyar musulmi su amfana da noman ku wal ibad ku yi noma da niyyar bayan Allah su amfana da nomanku to nomanku ya zama na Allah shi ne abin da ke rada su niyya duk abin da mutum zai yi zai zama a sura a zakiri ba aikin Allah bane kila amma niyya sai ta mai da shi aikin Allah sai zama wannan dalilin hanya zuwa lahira ne amma an kai muna da niyya a cikin sa kuma sai kaga halaka ba wani abu da mumini yake asara a cikin sa babu manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khair abun mamaki ne lamarin mumini shi lamarin sa dukkan sa alheri ne ko in farin ciki ya zame shi gode wa Allah ya zama alheri in ya zama bakin ciki ya zame shi dauriya ya hakuri sai ya zama alheri haka dai to duk abin da mumini zai yi kowane irin motsi ne sai kaga Allah ya bashi lada a cikin sa kuma sai ya zama wato kusanci saboda wannan aw bi niyyati kasbil halal ko kuma ku yi dai noma da niyyar neman arziki wato neman samun abin da za ku ci ko ko abin da za ku siyar lin nafsi dan kanka wal iyali ko dan iyalinka kullun ala qadri martabatihi kowa ya yi gwagwadon martaba ta sa wa fahmihi an da fahimtarsa ga Allah tabaraka ta'ala an ce lokacin da shugaba radiyallahu anhu nan Kano yayi majalisi kaza kaza kaza kaza ya tara malaman ma daiki shi wannan man yayi ce da su to kowa fa ya fita yaje ya samu gona ya dinga noma ban yadda da zama haka nan ba kuna jira muridai su kawo ko kuna jira abinda Allah ya koro ko wani abu a'a kowa ya nemi gona ya dinga noma wani cikin su yace shi ai kasar Kano ta cika babu gurin noma shi yace ku fita hanyar Katsina ga dazuzzuka nan iya gani sai kun yanka inda kuke so dora hannu aka kace mun shiga uku har inda za a noma shi ya sani ba wallahi da za a masa ce wace ni ma ina da gonaki a kawala ina da gonaki a tsaye ban iya sani ina da gonaki a kaza kuma haka ne Ah. gonaki kauye kauye shi yake da gonaki kuma zuwa yake da kansa ya zuwa bishin nan aiki ya je wasu kwanaki ma da yawa a can har ga hotuna da mun gani ma inda za ka shigo har da wannan guntun bidiyo ma ko yana tsaye ana aikin gona ana tattara hakkin abin nan duka baki da to shawara zai lalama manomi ne kowa ya kokari na'am dama maganar noman yake anan ma tun farko gashi yana faɗa cewa zai ya- zai rani a a a a- a a kawala ka gani wani Allah tabaraka wa to ni ina roƙon Allah tabaraka wata'ala mutawassalan bihi ina mai tawassuli ina mai kamun kafa da shi ina mai kamun kafa da cikamakin annabawa wa khatim da kuma cikamakin waliyai an yarzuqana wa iyyakum Allah tabaraka ta'ala azurta mu ni da ku as-sirqa fi ya azurta mu gaskata a cikin bautarsa wal qiyam fi huquqi rububiyatihi da kuma wata tsayawa da haƙoƙin allantaka wa an yu'amilana Allah ya mana mu'amala da ni da ku baki daya bi lutfihi da dudufinsa wujudihi da baiwarsa da kuma karamcinsa innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaihi cewa Allah tabaraka wataala majibincin haka ne kuma yana da iko akai wasala fasala wa alaikum assalam wa rahmatullah arsatu ta sa ashmar wasaya wasiqa ta tara daga cikin wasiyoyi من قولها daga kaulaha انسلاخ ربيع الثاني wannan na rubuta ta ne karshen watan Rabi'u Sani عام 1354 shekara ta 1354 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إنه سلام سليم gaisuwa kubutacciya ta tabbata لا لغم فيه ولا تأثيم wanda babu laifi a cikin ta babu wasa a cikin ta يقوم جناب ولديه التقريب to wannan gaisuwa ta game janibin wato ɗana wanda yake al-Qirif mm mai yawan sani الشريف kuma sharifi wanda yake wato madaukaki الشيخان من أربعة shine Sheikh Ahmad Mahmud Sheikhani manna Abu Bakr Ulba radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda suke a Mauritania kuma shi dan gado ne a cikin ɗariƙar Tijjaniya da dai ana gadarta domin jikan shi Muhammad Al-Hafiz ne shi Muhammad Al-Hafiz kuwa a Shinjidi ɗaya cikin sahabban Shehu Tijjaniya wanda shi ya kawo mana ɗariƙar Tijjaniya ma nahiyar Afirka gaba ɗaya radiyallahu ta'ala anhu eh Shehu radiyallahu yana ji da Shehu Shahani kwarai da gaskiya da cikin hasawansu kuma manyan sahabbai shehu shahali ya yi hidima kwarai a gaban shehu radiyallahu anhu kuma daga cikin na farko farko da suka zo gabansu kuma daga wanda suka yada faila tsarika tijjaniyyar nan wato a musamman a cikin ƙasashen larabawan nan su murtani da sauran wanda suke kusa da su ya yi diwani kutum ya bar shi radiyallahu anhu ya yi rubuce rubuce da dama amma ya diwani wanda a cikin diwanin nasa ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shehu tijjani ya yi shehu ibrahim ya yi manzo da yawa ya abubuwa malami ne babba
يليه هلال wato ina sanar da kai بأذن كتابك ina sanar da kai wato isowar littafin ka المبشر takaddaka da take mana albishara cewa kana da lafiya وهي عملات دي Hmm, wannan kuma lafiyar taka ta fi tsada a guri na fiye da komai ta fi ganin tsada ta fiye da komai
وأتانا والحمد لله Mhm.
ونحن في سلامة kuma takardar taka ta same mu mun gode Allah mu ma sun same mu muna lafiya وعافية muna cikin lafiya وازدياد نعم ni'ame muna cikin karuwar ni'imomi ظاهرة da za- na zahiri da na baɗi duka الحمد لله alhamdulillah rabbil alamin أما ما ذكرت amma abin da ka ambata من وصول المريدين na daga wato usulin muridai الحمد لله To, mun gode Allah dai da karuwar imani a cikin al'umma, imani ya ta karuwa cikin al'umma cewa kana mana bishara, muridai da dama a nan wajen ku sun samu usuli, sun yi tarbiyya sun samu fataki. To, mun gode Allah da imani ke karuwa cikin al'umma.
وأما حال الآخرين Amma halin waɗannan na- na- na bayan da ka faɗa su da ragowar, cewa sun yi tarbiyya sun kasa samun fataki.
وما سألت عنه من Da kuma abin da ka yi tambaya a kansa na daga wato lamarin tarbiyya, إلى
arshadana Allah wa iyakum.
إياه To, kai sani, Allah ya shirya da mu, kai ma Allah ya shirya da ku.
أن التربية في في طريقتنا cewa tarbiyya a cikin ɗariƙanmu بهمة الشيخ التجاني خاتم التجاني رضي الله عنه to da himmar shehu tijjani radiyallahu anhu
الذي يقول wannan shi shehu tijjani yana cewa من يعرفني يعرفني وهلي wanda duk ya sanni ya sanni ne kadai ba ni da wani abokin tarayya wannan magana shehu tijjani radiyallahu anhu ya faɗe ta ne lokacin da waɗansu abubuwa suka ɗan faruwa a habara cewa muridai yan ɗariƙa tijjaniya suka riƙa wa junansu kaman wato ɗan wani gani-gani wanda yake ganin ya karɓi ɗariƙa tijjaniya a hannun sayyidi ala harazimi sai ya ganin kamar ya fi wanda ya karɓa gurin sayyidi muhammad al-Mushri- Muhammad bin mushri wanda ya karɓa gurin bin mushri sai ya ga kamar ya fi wanda ya karɓa gurin muhammad al-gali misali ma'ana dai alƙanin almajirai sai suke ganin fifikon junansu saboda fifikon muƙaddamansu suna ganin ai wanda ya fi kusa zuwa ga shi tijjani ya fi girma a gunsa ni ko a gunsa na shi ɗariƙa to manzanni suka ɗan yawo har shi tijjani ta koma masa ya ji wadda aka sai tara manyan tukun a zawiya kasan za a yi taɗa ta ‘ya'yan kaɗanya sai a rufe ido manyan ya tara da jalla ya ta faɗa ita to manya a rufe ne a rufe ne wa haji yanzu kuwa kun kai kuna ganin wani abu ne ku Eh, shi ne nan kama muridi riga ya ganin kamar muridin ka nema haka ka koya masa ma ya ga cewa ka da wani girma a idansa ni ko ina nan shirjani ya ta faɗa ma'ana duk muƙaddami da dukkan girmama shi amma shi wasila ne tsani ne zaga shehu tijani shehu tijani shine muradi ba wai shi ba amma zaka girmama shi ka kalli komai na fadala da yake zo maka da alheri da yake zata kansa ne amma shehu tijani kuma shine abin muradi to wannan shine abin da zan wajibi za shehu tijani yake cewa man ya arifuni arifu wanda duk zai sani mana dukkan lamarin na san ni kadai ni ne kawai amma wannan muri mukaddaman da aka dariƙa to kamar wani fayif ne da ya kawo ma ruwa amma ba shine ruwan bai ruwan daga can wani wuri yake zuwa ma'ana kenan
فليس على المقدم المعذون له don haka muƙaddami wanda ake izini gare shi المعذون له بالتلقين wanda ake izini gare shi ya rika ba da ɗariƙa ba shi da komai ومدرج التلقين sai dai mujarradin ba da ɗariƙa shi ne kawai aikinka kai dai kawai bututu ne saƙo ya iso ta kanka amma ba kai ne yau ba kai da baharin ba yanzu lasu fikan nan ba sauti ake ji ta cikin ta yana fitowa ba to in na shiru sautin ya fito A- ashe ba ita ce sautin ba kenan ita ita kullum saƙo take kawowa to kan muƙaddami ya koya wa muridai su daga nesa wannan duk shi jawo matsala fa shi jawo muri- rarrabuwar kan yan ɗariƙa wani abu wannan shi jawo matsala da dukkan mukaddamai suna nuna wa muridai cewa shi tijani shine shehinka to da kowa ya ji cewa uwan mu dai uwan mu da da rigingun wasu faru ba da ba a zo ana ta da'awoyi iri iri ba yanzu a zamanin nan duka baki da Allah sauka har suna ma ake wa juna yanzu eh akwai yan fatihiyya akwai yan yan yan yan yan dahiriya akwai yan eh santa futuhiyya akwai yan haraziniya akwai duk Allah ya girmama su da girma dukkan girma amma duk waye sau ma da Allah bi hannun sultani sai da jana dala duk yayi tsawa akan wannan tuntuni da ana irin wannan abubuwan da tani sunayen masu kare da wani babu zai samu ba yanzu duk sunan da zaka lakaba kanka da yanzu wani ya riga ka ya lakaba kansa tuntuni shehunan nawa aka bahara ya cikin dajiga wa ka ji ya ce sunan su sukarjiya ba shi sukarji ba a shi ba wa ka ji ya ce sunan su abdiya ba abin abdullahi ba ko lawiya misali wa ka ji ya ce sunan su ibrahimiya mu duk ba ga wannan ba ba jan shi ibrahim ne ka ji mun ce mu ibrahimiya ne ko ko yaziya Ah, in akwai wani suna da muke kaga yadda muke yan faila wannan ko wani abu ne daban to kaga da an gane haka da duk matsala bata faru ba Allah ya sauka to shehu radallahu yace muqaddami bai da wani abu a cikin lamarin nan mujarradin talqini shi ne aikin sa
وتبليغ ما أمر ma umira ما bi أمر tabligihi sannan kuma isar da abin da aka umarce shi isar shine kawai aikin sa من na الشروط daga sharadai da والآداب kuma ladabai a cikin dariqa والمريد shi muridi shi kuma ليس عليه ba shi da komai ba abin da aka dora masa إلا sai حفظ الواجب cewa ya kiyaye wajibabbai na addini abubuwan da suke wajibi a addini kula da su المعلوم wanda suke sanannu ضرورة bisa da larura an san su an san sallah an san azumi an san zakka an san hajji an san kaza an san abubuwan da aka hana an san ka a sha giya ka ai caca ka ai zina ka ai kaza duk an san wannan bisa da larura duk kowa ya san haka
وملازمة لزوا- لوا- لوا- lawazimul wurdi sannan kuma ya lizimci abubuwan da suke lazimi ma'ana na wajibi a cikin wurdin dariƙa kuma wa atiqadi واعتقادي أن الورد اللازمة أعظم الأعطار التجارية sannan muridi ya kudirce a ransa cewa wurdin nan da ake na dole ma'ana lazumin safa da na yamma da wazifa da zikirin juma'a wa'annan su ne mafi girman asararai a cikin ɗariƙar tijjaniya kar ka zo kullum damuwa ka kai a baka asararu ashe wallahi su nake a ban asararu kullum ka zo ka damu mutum a baka asararu asararu me za a baka ne in ka gane cewa lazumin safa da na yamma da wazifa da zikirin juma'a su ne mafi girman sirri duk ka gama ka huta ba wani sama da su Mhm.
والنفر فيه
da kuma gudu a cikinsa
ويلزم بعد ذلك ما أمكنه من الأوراق sannan mutum ya lizumci abin da ya zama ya zama ka ne masa zai iya yi bayan wa'annan din inda ka kiyaye wa'annan to sai kuma ka lizumci sauran abubuwan da zaka iya na daga wuridai wanda ba na dolan ba kuma dan neman kusanci kuma ga Allah بحسب ما أذن له amma gwargwadon yadda aka yi ma izini kar mutum ya je ya dinga banka abubuwa ba kai ba gaba kawai shikenan kuma sai daga baya kuma ta hargitse ka zo ka daura a wurdai ka ce wurdai suka saka an gagga misalan irin wannan ba su da iyaka mutum ya je ya dinga abubuwa na wurdai hasawa da ba shi da izini a cikin su ko ku a'a an ma masa izinin amma an masa kaidi tsaya iya guri kaza shi ko ya ki tsayawa ya zo ya jalce ya dinga abubuwa mun gagga misalan irin wannan ba su girgowa ba ruwan shayi ba shi saka wannan aikin ba kai ka je ka dora kanka saboda kan ka zo ka haukace ko ka je ka samu kanka cikin wata matsala haka da dubuwa waye saka dama sai da izini kuma izinin ma sai an tsaye da kai wani wuri tukun Mhm.
ولا يريد بهذا إلا وجه الله الكريم Eh? ba a nufin komai da wannan kuma sai dai zatin Allah kawai in za a yi ma zatin Allah yake nufi لا دنيا ba neman duniya ake nufi ba kuma neman lahira ba ولا مقابل ba kuma wani makami daga cikin makamomi ake nufi in za a yi ba ويجهل من نفسه sannan mutum ya dinga ganin baiwar Allah a kansa ويحسن الظن ya dinga kyautata zato ga Allah ويفوز kuma ya dinga mai da lamarin ga Allah وإذا دام على هذا to idan mutum ya dawoma akan haka kuwa من غير درب
ba da wata buƙatar rai ba الحمد لله دائما to ya dinga godewa Allah kawai ya dace
والقبيل في المريد wa qabihun fil muridi abu ne mummuna mara kyau a cikin lamarin muridi alimun fil ubudi kuma abu ne wanda yake yana suka cikin lamarin kasancewa ka bawa wa alim kabirun kuma tsiraici ne ma babba wa razilatun kaskanci ne kuma min raza'il daga cikin kaskancin kai kaunihi ya abdullah mutum ya zama yana bauta wa Allah wa yadhkuru yana zikirin Allah wa yantazil bi sabri zalika alfasaha amma mutum ya zama yana jiran fataki wai jira yake bai samu fataki kisa yake wannan ma'ana ba Allah kake wa ba ba bauta Allah kake ba a fataki kake wa al yawma hadari kenan kaga sufanci ko to me dama me zaka nema ai mutum zai ce to dama me muradi a cikin dariƙar duk da aka ce ba hanyar sufanci ba ta ake dan a san Allah wani to dan nayi wuri dan san Allah laifi ne kaji inda illa take da kake yi ka nufi fatahin ne to ne faffatahin ya zo Allah ka nufawa ka zama bawan wani Allah su ba yi kenan sai mutum ya istigra'i ho gaba daya sai yayi halayi hatta gaban ganin kansa ma tukun da ayyukansa a'a kar ya nufi wannan din ya nufi Allah kawai bauta Allah ake nufa shi sa an baka wuce za a gaya maka na tarbiya zaka dinga yi dan neman Allah dan neman wato yardar Allah shi ko Allah zai sauka maka da wani tukuici shine fatahi amma ba wai kai dan neman fatahi ba tun nan gurin an saba an saba lamba zaka mukaddamai su dinga kula da wannan shi ba wa yantazil bi sabri zalika da fata mutum ya zama yana jiran wai fatahi yau ya sauka aw zalika ko gobe fatahi ya zo aw fil aw ko kuma nan da sati ɗaya zan yi fatahi aw fil shahr ko kuma wata ɗaya aw fil ko kuma nan da shekara ɗaya zan yi fatahi inna allaha la yastahiqu alayhi ahad ahad shay'an ahadun shay'an da wani shi Allah ba wani mutum ɗaya da zai ce ya cancanci sai Allah ya masa wani abu guda ɗaya sai Allah ya min kaza na cancanci haka abun sa babu wa yastahiqu al ibadata shi Allah kuma ya cancanci a yi masa bauta ita bauta akan kanta shi ko bai cancanci sai ya maka wani abu dan kai masa ba ya ga dama ka karar da rayuwar ka cikin bautarsa ka je lahira dan naka auta ba wanda yake da iko ya ce dan me za a yi haka ba ruwansa kuma ya ga dama duk kare shekarunka in ka yi shekarun annabi nuhu kana saba masa ka je lahira zaka aljanna fadala ce amma dai karamcinsa kuma ya hukunta cewa ba zai maka haka din ba to ka gani saboda haka kakka nufi wannan
kamar tsari fata to duk wanda ya ga fatahi ya ki zuwa da sauri yana ta wurin dariƙa a yi tarbiyya amma bai samu fatahi ba da tafi ila Allah ya tuba zuwa ga Allah wal ya'am ya ya san cewa cewa shi in dama ala amalihi muddata umr duniya ko da zai dawoma cikin karanta wurdan tarbiyya tsawon rayuwar shekarun duniya gaba daya ubutiya alayhi laqatan wahidatan sai kuma aka yi masa fatahi lahaza daya cikin sakan daya adraka fiha Ma ya- alamu mhm ana halarta to anan ne zai gane cewa zai zai riska in ya samu fatayin ba na bayan ya shafe shekarun da shekarun da duniya ta yi tukun yana ta wurdi bai samu fatahi ba sai tun a ƙarshe kuma sai fatahin ya zo to in fatahin ya zo sannan zai gane cewa ashe fatahi ko ko halala
sawi zalika dama ta canza ta yi wahala irin wannan dan ita wa fawqa ta canza a yi mata fiye da haka ma wa in lam yaftah alayhi in kuma bai samu fatahin ba ma kwata kwata har ya mutu ya yana ta wurdin har ya gama har ya mutu ma bai samu fatahin ba ma tafahu istighala billahi hatta ya mutu ya ishe shi cewa ya shagal da Allah har mutuwarsa me ya ciki dan haka kan muridi yazo yana gaggawa da yau ana samun irin wannan matsala sai mutum yazo an bashi azkar tarbiyya ta yana yi sati dai sati sati sai zo har ga maka wallahi da yake zan koma zuwa kasuwa to kuma ba wanda ya ce in yi kaza kuma zan ma je makaranta an yi kaza yana nema ya suta ne bar wurin ya tafi wata haka ga wato ma'ana da ya gaji da yawa musamman mata ana samun wannan matsalar da yawa to tun asali ka san baka shirya ba ko kai niyya dan bai ka zo ka fara ai ba a bari ka dinga yi kenan ko za ka karar da shekarun annabi nuhu kana wannan wurin mutane bai zo baka za ka ta yi haka mutu ba ya ishe ka shagar da Allah ba Mhm.
wa ya ta'ala muridi saboda haka ba abin da ke kan muridi sai dai gode wa Allah kawai ko a wani hali
amma al-ihtiwali su ga ƴan uwa فلم يبقى هنا إلا من يتخرف هنا إن شاء الله da kai tambaya game da ƴan uwa larabawa da suke nan gurin a kaulaha to ka sani ba wanda ya rage dinna sallan musun to sai dai wanda ya zauna zai yi rani a nan to su ne suka sauran za su taya ma aikin gona su suka rage
ومن كان قبره هنا kuma duk wanda kabarinsa a nan yake لا بد أن يدفن فيه to ba makawa sai an binne shi a cikin wannan kabarin nasa a nan ومن لا wanda ku ba a nan kabarin sa yake ba فلا ba zai mutu a nan ba zai dawo gida ya da kai ba matsala saboda shehu radiyallahu ya samu imtihani ya samu maganganu iri-iri daga mutanen larabawan nan su larabawa matsalar da suka rika samu saboda mafiya su suka fara zuwa gaban shehu kuma na san dole yake zuwa kaulaha ya san wani tarihin tunda za a nuna masa in yaje ko su ne ga kabarburan shahidan habara sai da mutum arba'in suka shiga tarbiyya a hannun shehu ba wanda ya wusuli ko da ya dai mutu wanda imtihani duk na farko farko nan da suka dinga shiga tarbiyya ba su wusuli ba mutuwa suka dinga yi har lahira in ka je ka- ko su hayyar na zan nama kabarin mutum arba'in a jere gasu nan duk shahidan hadaran to wannan abin sai yasa can mutane suka dinga canfa shehu ana cewa wai a'udhu billahi minash shaitanir kamar mai suke ta eh kauri to ai kauri din wani yare ne su in sun ce kaurin ma'anar ta dai zaki to amma zaki ma'ana mai cinye mutane kawai su suna ganin shehu kamar yana cinye mutane duk wanda bai sai mutu to in banda karfin imani ba abin da zai sa masu kansu shahanin su zo su wayna duk mazajen da aka yi a- a mutane ma duk ba zo ba shehu ba to amma alhamdulillah na ga wani rubutu da hannun shehu a cikin ɗakinsa a kosi a jikin hoton shehu rabbani akwai rabbani shehu muhammadu ba rabbani wato a- a a nahawi shi nahawi ne muhammadu an hawi ake ce masa a jiki ya rubuta yana faɗa cewa shi wannan nahawi ɗin nan ma shine ƙarshen ƴan kosu wanda zai rufa cewa saboda tun farko yana daga cikin wanda suka fara zuwa kuma mutane suka dinga yaɗa rumu daga can kawala ai wato wato wato mutane cewa shi kaman a'udhu billahi ya- ya lashe shi shi ma ya mutu shi ko babban malami ne a gunsa ta kama da shi to abun yayi zafi aka ta aiko da shi maganganu ne har shehu ma yayi wannan ramana ma ya to abinda ba sani ba ma Allah ya ɓoye a cikin zahar gaibin sa ma shi wannan anhawi din shine karshen mutumin da ya zama kosa wanda zai mutu ba duniya a duk wanda suka zama kosa shine zai zama karshe ma a cikin mutuwa za ga nan ma an rubuta a jikin hoton sa gaba kuma hakan ta- ta faru da shehun ya faɗa radiyallahu anhu to an samu wannan imtihanin sosai da haka wasu da ƴan uwa daga cikin wanda suka zo daga mutanen ba su koma ba shine shehu shehali yake tambaya game da su yaya su wani su wani ba ga sun dawo ba shine shehu yake bashi amsa a haka dan ya san ya gane abin da yake nufi yace wanda Allah ya sa kabarin sa anan yake dole anan za ku nishi wanda ba anan yake ba zai dawo kawai abu daga Allah ne wayancan mutane 40 da suka rasu sai shehu ya dinga tawassuli tsoro ya kama shi har sai manzo Allah ya bayyana gare shi ce yaya ce kai kai lamun ce mun in yi wannan abu amma gashi duk wanda aka ba wurji sai ya mutu tsoro ya kan mutane sai ta magana zalla ya ce to mutum 40 din da suka mutu da masu suka dauke jalala gaba ɗaya yanzu an nada hanya shikenan to shine shehu yake faɗa wannan baitin nasa yana cewa dawaitu wasu halsu dariqa ila alhaqi li kulli muridin wasil alhaqi yanzu na nada hanyar an share ta duk wanda yake son saduwa da Allah yanzu garin ba nisa ba wahala bismillah shikenan kuma daga nan sai fatahi daga samuwa daga bai farkon wanda ya fara yin fatahi shine Shoma Abd Yank radiyallahu anhu Allah ya saka masa rahimi na'am واسال الله تعالى ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala لي gare ni ولكم kuma gare ku ولجميع اخواني daga dukan ga- kuma dukan yan uwa baki daya ان يرزقنا afiyata ya azurta mu lafiya da ورضا yadda بما جرت به المقادير المقادير الالهيه samun yadda da abin da kaddarar ubangiji ta gudana a kansa da abin da Allah ya hukunta mai yadda da shi Allah ya ba mu wannan arzikin والسلام wassalam اخوكم dan uwanku ومحبكم kuma masoyinku ابراهيم shine shehu ibrahim da alhaji abdullahi batujjani وما امتي في طريقتنا amma da ke tambaya game da madogara ta cikin dariƙa amma na salsalan ma dariƙa وانظر akhir kashful ibas to ka duba ƙarshen littafin kashful ibas na yi magana akan wannan ووهاب jayyidan kuma ka fahimta da kyau alhamdulillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Allahu la ilaha illallah alhamdulillah